Fatiha da salatin fati. إنك أنت السميع العليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الكافي لما أغلق والقاسم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أمة الشيخ ائذن لنا بهذا المعصر والكافي بنظرة كافي لنا بالسفر su wa'annan da suke raya masallaci da sharewa da gyarawa da kaza domin wato aiki ne mai girma babba amma ba za su yi kama da wanda ya yi imani ya ciyar da dukiyarsa da ransa cikin tsaye da tafarkin Allah tabaraka wa ta'ala ba amma duk da baki daya aiki ne mai kyau duk da baki daya yubashiruhum rabbuhum ubangijin su yana musu bishara musu yana musu bishara bi rahmatin minhu da rahma daga wajen sa wa ridwanin da yadda wajen na da aljannatoci لهم فيها نعيم مقيم wato na'imun ni'ima muqimun madawwami da'imun madawwami lahum ya tabbata a gare su jiya a cikin aljanna za su dawwama a cikin ta cikin ni'ima madawwami خالدين فيها abada أبدا halin muqaddarun masu dawwama ne a cikin ta har abada إن الله عنده أجر أجر عظيم عظيم ومنجي تبارك وتعالى أجر عظيم لا دام كما تفت عنده أبريش أو جنسة ونزل آية نزوها تاكوكا في من ترك الهجرة في كم وان دي يبقى هجرة لأجله أهله سبيل إيالنسا وتجارته سبيل كاسوانتنسا dama farkon musulunci hijira wajibi ce duk wanda bai yi hijira ba to shi kenan amma dai munafunci ne a cikin zuciyarsa sai dai wanda aka tsare shi aka ɗaure shi aka kulle shi a cikin ɗaki to wannan banda shi يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ya yi yawan lazina amanu ya ku wanda kuka yi imani la tattaki zuwa ba a kun kafurki iyayenku wa ikiwana kun kafurki yan uwanku auliya a masoya in ta hako in iftaru kufra idan sun zaɓi kafirci to shikenan za a zauna da su lafiya dai za a kyautata musu kamar yadda aya ta faɗa ko mahaifinka kirista ne ko mahaifinka ba musulmi ba ne za ka kyautata masa amma ba kuma ka bi shi a cikin cewa ku yi kafirci ba aka ce misali kamar idan mahaifin mutum kirista ne to ba zai kai shi toci ba zo ka kai ni toci daga ce a ba bai hakuri amma in kun tashi daga tocin zan je in ɗauko ka amma idan ya tashi za ka iya zuwa tocin ka je ka ɗauko shi amma ba za ka kai shi ba haka kuma idan mahaifin mutum Allah ya kiyaye Allah ya jarrabe shi mai shan giya ne kai wani zo ka je ka siyo mai a baba addini na ya hana in siyo amma in ka gama sha zan iya haɗa kwalaban da komai in je in watsa a shara to shi kuma in ya gama sha za ka iya wanke wajen ka goge wajen ka komai kwalaban duk da baki ɗaya ya aike ka ka je ka watsa a cikin shara to ta an yarda da irin wannan za ku kyautata musu duk da baki ɗaya kuma za ka girmama shi za ka yi komai a matsayin babanka ne da komai amma dai ba za ka bi shi cikin kan addini ba to ka kurki iyayenku wato ka kurki iyaye la ta take zo a ba a kun ka kurki iyayenku wa ikiwana kun da yan uwanku auliya a masoya in istahabul kufra idan istaru kufra sun zabi kafirci alal imani akan imani to ka kurke su masoya ومن يتولهم منكم فأولئك هم duk الظالمون wanda ya jibince su ya jibinci uwa ubansa ko ya jibinci wato yan uwansa ga shi ku alhali yan uwan nan nasa sun zafi kafirci a bisa imani to duk wanda ya jibince su wannan shine azzalimi wayannan fa kafirai ake nufi ba masu bauta gunki ake nufi ba na ji da kunne na wani yana yin yana yin wa'azi yana yin wa'azi wa wa in jahadaka ala an shirika bi ka gani ga Allah ya ce idan iyayen naka ma sun ne muka kafirta su kakkabi su to yanzu dan sun nemi ko kai wata hanya ko kai wata wani ɗariƙa ko kai abu ko kaka bi su kaka shi ne kafircin a wajensa shi yanzu yana ganin kafirci na bauta gunki a cikin musulmi wani ya daga cikin ainihin abin da sharri da aka shigo da shi cikin musulunci ka zo cikin masu la ilaha illallah ka dinga musu idan ka dinga nuna ma kallon masu bauta gunki wannan sharri ne aka shigo da shi tabakan musulmi duk ba wani mai rotar gunki duk gaba ɗaya duk wannan wani saɓani ne na a wani saɓani ne na ra'ayi kawai na na abubuwa wannan duk bai kai wannan masu bautar gunki ake nufi wanda suka ce Allah biyu ne ko ko ko ko kaza kaza to duk wanda ya rike su wannan shine azzalimi وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره قل يا musu in kana aba'uku in dai iyayenku wa abna'ukum da ƴaƴanku wa ikhwanukum da ƴan uwanku wa azwajukum da matayanku wa ashiratukum da danginku ai aqribahukum wato makusantanku wa amwalin da dukiyoyin da iktarabtumuha iktarabtumuha kuka tsururuce ta ma'ana kuka yi kasuwanci da ita wa tijaratu da kayan kasuwancinku da tashauna kasadaha kuke tsoron tasgaranta wato ta faɗi ai wato adama na fakiha wato rashin turawa ta ya zama kasuwa ba ta turawa ta kasuwa ta ji ta dankare waje ɗaya kenan to in wannan kuke jin tsoro wa masakin da manya-manyan gidaje da kuke gigina ko wani gida ne karzauna haka kuka yarda da ita a habba ilaiku idan wayannan abubuwa da aka kirga wajen guda takwas nan su suka fi soyuwa a gare ku min Allah da yin hijira ku tafi wajen Allah Allah kamar yanzu manzo Allah ya koma Madina sallallahu alaihi wasallam shikenan kamar Allah ma ya koma Madina kenan shikenan duk wanda ya tafi wajen manzo Allah ya tafi wajen Allah tabaraka wa ta'ala to idan wayannan abubuwa suka tsare mutum min Allah ya tafi wajen Allah wa rasuli ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa jihadin fi sabilihi da wato yaki dan tsaye da tafarkin Allah to faka askun kuka zauna li ajlihi saboda wannan alil hijra suka ke yin hijira wa alil jihad kuka ke yin yaki to fata rabba su to in tazuru ku jira wannan wato ya fi ban tsoro gara ma a faɗa abin da za a yi ma a ce wato kaza to jira to wannan ya fi ban tsoro fata rabba su to ku jira hatta ya fiye Allah bi amri ha Allah ya zo da lamarinsa ta hajidin wannan ban tsoro ne labun gare su والله لا يهدي القوم kawuman fasiki Allah bai shiryar da mutane fasikai su ne wa'anda wa'annan abubuwa suka tare su ga barin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ko ga barin Allah tabaraka wa ta'ala ko ga barin jihadi fi sabilillah ko kokari cikin tafarkin Allah wa'annan duk su tare daga ke lamarin Allah tabaraka wa ta'ala to shikenan mutum ya jira kuma Allah baya shiryar da mutane fasikai لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم هنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وذاقت عليكم الأرض بما رهبت ثم وليتم musulmi wadkurka tuna yawan hunainin ranar yakin hunaini yakin hunaini hunaini shi wajin wato kwari ne baina makasa wa ta'ifi tsakanin maka da ta'ifi wato yau mace taliku ku tuna ranar yakin ku fiye a cikin wannan wadi hawazina kabilan hawazina wa zalika fi shawwal wannan yawon zune ya faru ne a watan shawwal sanata samani shekara ta takwas bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi fatu makka da yan kwanaki sannan manzo Allah ya ji labarin kabila hawazin sun taru to shi kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi Hunayn shi da sahaba ya zo da sahabi dubu goma zuwa Makka sannan yanzu mutanen Makka duk gaba ɗaya sun musulunta aka samu mutum dubu biyu a Makka kaga dubu goma sha biyu kenan to shi kenan manzo Allah ya tafi da su yakin Hunayn ba'da fasi Makka bayan yakin Makka ta jama'a jumu'ul kufari rundunar kafirai ne suka taru duk kabiloli suka je suka yi wa maliku tabba cewa yanzu dai ya yaki muhammad da su salatuna alfa muqatil mutum dubu talatin da suka haɗu za su yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dubu goma sha biyu ne shi ala hunaini abu sahunaini yuridu da kitaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suna son yakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka raja ilayhi sai annabi ya fita zuwa gare su bisu ne ashara alfin da mutum dubu goma sha biyu to ku tuna ranar yakin ku ne mutum da in a azabatun kasaratukum yayin da yawan ku ya mamakantar da ku yawan ku ya burge ku cewa yau da in da yawa ne yake sa a rinjaye yau ba wanda zai isa ya rinjaye muku kaga yanzu Allah dole ya ci shi kuma kamar yadda bai duk ake ta faɗa kullum kan mutum wani ya shiga wani hali ya bai wa Allah girban kai ko ya ga wato zai ci da wani abu ko ko shi yayi kaza kaza kaza yanzu Allah zai bashi da kansa yanzu Allah zai bashi da kansa to falan ma kana karatu yayin da suka fita zuwa Hunayn din nan nazara ahadu sahabati sai daga cikin sahabbai sai ya kalli wannan nasu kila abubakar kila ma an ce babba ne ma yayi wannan abu sai na abubakar ne radiyallahu anhu sai ya duba ila jaishi rasulullahi zuwa rundunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa idan jaishu aram ramu sai ga wannan runduna mai yawa ce na ashara alfu mutum dubu goma sha biyu altafata yaminan wa shimalan sai na abubakar ya kalli dama ya kalli hagu wa qala sai ce lan nugula bal yawma yau ne ba za a rinjaye mu ba mun killata sabida karanci to yau kan Allah ya samu na biya mu da muke yaki mu ɗan ɗari uku da sha uku mu da muke yaki mu ɗan kaza yau dubu goma sha biyu ta ga yau ba wanda zai iya rinjaya mu yau dubu goma sha biyu wallahu tabaraka wa ta'ala ga yuri shi ko Allah mai kishi ne shi ko Allah da kai irin wannan yanzu komai arzikin ka sai ya baka da kanka tabaraka wa ta'ala da haka da kaji wani ya tanka ka kai wani yana da kaza ko wani ya ce tabarakallah sai ka ka mai da ni ma yanzu ka wallahi duk ba na da kai amma yanzu na kale ka sai kalma ka ta cuce ka sai kalma ka ta cuce ni annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum a'in dukkan kuma yu ne illa man baraka sai wanda yake tabarakallah ba wani wani wannan wani abu na aljanci ko wani abu na mai na daban yana nan kaga wayansu ma siya suke yi wayansu ma abu suke yi amma kuma baki ma in ya tanka abu to shi ba kansa mayan abu ne da ka ji mutum ya san ka kowa ne kana da kyau kowa ne kayi kaza kowa ne dabbobin ka sun yi kaza kowa ne kaza ko motar ka tayi kaza ne tabarakallah tabarakallah to za ga mutum ya taso da fushi bai kamar da ni ce wallahi ba mai da kai komai ba illa al'ada ce wannan to ko kai na kalli mudubi ko kai kai wani shiri ko kai kai wani ado kaga abin ya burge ka ga abin ya ka ce tabarakallah kai ma za ka iya wa kanka abubuwa sai na hamza irin wannan ta gama da shi ranar uku duk gaba ɗaya to ga shi yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya so da wannan rinjina ga shi yanda wannan ta cije yanzu ya faɗa to kuma Allah inna Allah gayyuru Allah mai kishi ne shikenan falan tuku ne an fi shay'an wannan rinjina ba ta wadatar muku da komai ba falan man safu yayin da aka yi sahu sahu safai suke sahu sahu kabilar hawasin suke sahu na al'asi tare da maki shikenan kashi ɗaya faru shi da duk wannan dubu goma sha biyu ta wace kamar ba a taɓa yin ba ba duk wannan dubu goma sha biyu ta wace abu sufyanu bai daɗe da shiga musulunci ba take a nan ya ce wo to yau yau fa bokanci ya ƙare wa boka yau muhammadu fa abin ya ƙare waɗannan jama'a gudun nan da suke ba abin da zai kare sai maliya ba abin da zai kare sahabban nan nasu sai maliya kila ba a bar manzalla ba sai da mutum goma sha biyu su ne mafi yawan abin da aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ita nan faru idan duk suka watse kullum duk gaba gida illa isna ashar rajula ya mutum goma sha biyu to ina dubu goma sha dubu goma sha biyu ta watsa ya mutum goma sha biyu duk da baki da kaga yanzu har da shi sai na baka din yana sai yanzu sai ga ina dubu goma sha biyu nan ta kare duk da baki da duk da baki da faru duk da baki da aka gudu duk gaba wa baqat alaikum al-ard sai ga kasa ta yi muku kunci duniya gaba ɗaya ta zama kamar kofar allura bi ma rahu ba duk wannan fadin da duniya sai ga duniya ta yi kunci duk da baki da sai ga duniya duk da baki dai kayi kunci ba ke rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wanzu wa bakiya ma'ahu Abu Bakr sai na baka yana tare da shi wa Umar wa Usman wa Ali al-khulafa wal arba'at wannan kalimar ku guda hudu duk ruwaya ta zo suna tare da manzon Allah wa al-hatu wa sa'ad wa zubair wa sa'ad wa al-hatu wa sa'ad wa zubair wa sa'id wa Abu Ubaidah bin Jarrah wa Abdullah ibn Mas'ud da Abdullah ibn Mas'ud wa abu ubaidata ibn al-harisi dan uwan manzo Allah ne da abu ubaidata ibn al-harisi da abu sufyan ibn abdul muttalib da abu sufyan wannan ibn harb ba ibn abdul muttalib shi ma dan uwan manzo Allah ne da abbas shi abbas babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake rike da linzamin alfadarin da annabi yake kai shi kuma abu shi kuma wannan abu sufyan ibn al-harisi ibn abdul muttalib Abu Sufyan dan Haris dan Abdul Muttalib shi yake rike da likafar alfadarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wayannan ne kawai suka suka suka wanzu suka wanzu thumma wallaytum Allah yace sannan kuka juya mutubi na kuna masu ba da baya farru duk suka gudu kullun duk gaba kita illa haula'i al-ithna ashara ithna ashara sai wayannan guda goma sha biyu wasu baka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbata ala bagalati akan alfadarin sa al-bayda'i faridin nan alfadarin sa faridin nan laysa ma'ahu ghayrul abbasi wa abu sufyan ibn al-haris ba kowa tare da manzo Allah sai abbas baffan sai abu ubayda sai abu sufyan dan haris ba abu sufyan ibn harb wannan babba na maka ba abu sufyan dan haris ajizin bi rikabi yana rike da linzamin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana annabiyyu la kadhib ni ne annabi ba ƙarya ba wal ni ne annabi ba ƙarya ba ana bin abdul muttalib ni ne dan abdul muttalib ثم أنزل الله سكينته سنة الله يتوكد نسوته ثم أنينته نسوته على رسوله أبو سامن صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين ده مؤمنين سكة ثبت لك من ذا الله إلا فرد شيكنا سيكما تستحفي سكة داو إلى النبي إذوا من ذا الله لما ناداهم الأباس من ذا الله يتي أباس كراوز أباس ونقل متنة ده الله يباش وتمغجزة إن يجيه وتملتقف كمان صلاة ملتقف بايا ذا أجي ملتقف دامك لا تفيت عليه شيكين عن تلوكتي Mazalla sallallahu alaihi wasallam ke kirawo su su ai suka yi baya da mutuwa ne a wajen bishiyar nan lakan radiyallahu anil mu'minina. Da yau suka mutuwa kuma su gudu kiramun su Abbas. Wa kana sautu Abbas. Sautin Abbas kan Abdul Muttalib ya kasance ya bulugu yana kai samaniya ta amyalin mul takwas gaban sa in yayi ihu sai an ji. Hada ahum sai ya kirawo su ya ahlal qur'ani ina yan qur'ani qur'ani za ku za ku bashi ku gudu kuma yanzu ku ban manzo Allah a fagen daga ku me amfanin qur'ani da yake wajen ku ina yan qur'ani wannan ya isa girman qur'ani ya ce a wannan waje yan qur'ani aka fara kira ya ahlal qur'ani ya ahlal bai'atir ridwani ina yan bai'atir ridwani wanda suka yi mubai'a da mutuwa ya ahlal jinani ina yan aljanna ina masu cewa suna son su shiga aljanna kaza kaza a fi shahada fi kaza to ga shahada ina za ku gudu ku je halummu ku dawo ku dawo ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to kanan kuma kowa hankalinsa ya dawo kowa hankali fa har wani nan da nan suka juyo kuma da gudu kullum wa rajahu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka dawo wajen manzo Allah wa tara dujjesha mutum in yayyaye rakumin sai yau kana rakumin yake sai ya tsalle ya bar rakumin in yayyaye ya dalin zami doki ya shanye ya dalin zami sai ya tsalle ya bar doki doki ya gaba shi kuma ya juyo ya dawo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan nan da nan aka dawo wa tara dujjeshi kenan nan da nan suka dawo kuma da wani sabon karfi da wani sabon kuma kuzari sun san kuma yanzu hadari ya faru wannan tsoro kuma ya dawo aka zo aka fara buga yaki buga baki da wa anzalallahu junudan Allah ya saukar da rundunar da lan tarawa ba ku ganin ta ma Allah ya saukar da mala'iku kuma suka tsaya su wa azama allazina kafaru Allah ya azabtar da kafirai bil qatl da kisa wal asri da riba cewa aka kashe abin da aka kashe yawa aka ribata abin da aka ribata da yawa dama ba a taɓa cin riba yaki irin wannan ba duk labari zai zo. Ke wannan shi ne sakamakon kafirai wato wannan abu da ya same su na kakkashewa da aka yi tun nan da riba cewa da aka yi to a gaya mana bunen biyan da aka yi. بسم الله الرحمن الرحيم wannan shi ne yaƙin hunainu ita shi hunainu wazi ne wani kwari ne wato kusa da ɗa'ifa tsakaninsa da maka tafiya sai ta kwana uku wannan yaƙi ana ambatansa yaƙin hawazinu menene ya jawo wannan Allah sallallahu alaihi wa sallama yayin da ya gama buɗe maka kuma yanzu Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama maka yanzu kuma duk Quraishawa suka musulunta to wayan suka bizu sai suka ji tsoro duk kuma suka zo suka mika manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kai to wayan suka bizu suka ce kuma shikenan dan ya ka maka sai a mika masa kai to shikenan kabilan Nasaru da kabilan Jushamu da kabilan Sa'ad bin Bakar da waɗansu jama'a min bani hilalin daga bani hilalin dukkan su sai suka taru dukkan su wannan kabilu ana ce musu kai su ailani to sai suka taru zuwa wato kabilar hawazina wata kifin wannan su ma manya manyan kabiloli da kabilar hawazina wata kifin sai suka taru suke zuwa wajen wa'annan suka ce mu haɗa kai yanzu duk zantan kabilanci ya ƙare mu haɗa kai mu yi maganin mutumin nan to sai suka haɗu zuwa maliku bin aukin annasari suka haɗu babban kwamandan su shine Maliku dan Auku shi kuma Nasare ne Balarabe ne amma ya shiga Kiristanci to kuma shine ya kwamandanci su to shikenan duk waɗannan sai suka haɗu wato dan shimfiɗa ta wato shikenan mutanen makafilin su duk suka musulunta sai dai wanda kuma akwai ɗan wani abu a cikin zuciyansa sai manya-manyan kabila hawazina wasa kifin da kabilar sakifu فأهله إلى sai بعد ba'arinsu ya tafi wajen ba'ari وأشهدوه suka taru وقتلوه وحاربوا suka nemi yakin musul suka yaki- nemi yakin musulmai وكان رئيسهم wato shugabandan su ya zamanto مالك بن أوس annasariyu maliku dan audu bana sare labalarabe ne amma ya zama bana sare فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه shi kenan sai labari ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ga fa laraba san ba laraba ba su taɓa taro irin na wannan ba in ba kuma yakin musulma sai kazzabu ba ga fa laraba san sun taru a wadil autas to wannan Allah ya sa in Allah ya ba ka wawan maki kai nasara Allah ya sa wannan komanda ne amma kuma wawa wawa da ya haɗo wannan rijina mutum dubu talatin duka baki da sai ce inda za mu yaki da Muhammadu mu je wadi autas wadin autas ni nan naga na shirya nan za mu iya tsakoye nan za mu yi wa Muhammadu fantan bauna nan za mu iya kaza kaza nan za a shi kenan ya zo aka sansani a wadin autas to shi kenan sai ce kuma naga da an fara yaki da larabawa da muhammad ya fara yaki da mutane watsewa suke gudu suke to kowa ya fito da abin da ya mallaka a duniya kan wanda ya ba komai a gida da matanka da 'ya'yanka da dukiyanka da kasuwancin duk jarin ko me ka mallaka da kowa ya fito da shi saboda in ka gudu ka bar wannan ma ina za ka ka san rayuwa babu to yanzu in kana ganin wa'annan dole ka yaki yanzu shi yana ganin yayi wata dabara shikenan haka aka yi to shikenan akwai duraidu bin summa a wannan lokaci kusan tsoho a cikin larabawa irin sa babu wani sadauki da ya gama yaƙi a kansa kuma yanzu ya tsufa ma baya gani baya komai sai dai kuma saboda dabara irin ta larabawa da kaifin hankalinsu akan karfi shawararsa to shi yana daga cikin ƙabilar hawazin da sun ji gaba gida shi kenan yace a je a ɗauko shi shi kenan aka je aka ɗauko shi aka ka- aka kawo shi aka ɗauko shi a kan rakumi waye ya sa suna tsoho irin wannan a cikin ɗaki a fito da ni aka ce maliku ne ibn aubin nasari ce maliku me ya faru ita a kaji kaji ai ka san dai duk abin da ake ciki muna kira zami ne faɗa da muhammadu ne kaza kaza shine muka zo muka yi sansani a nan sai ce to a sauke ni in taɓa ƙasar da kuka zauna ku shi kenan aka sauke shi ya shashafa da hannun sai shi ita kamar a auka su nake aka ce a nan ce ai nan ba wajen yaki bane kiwo ka zo yi ko su kuwa za ka yi a nan wajen a me ka ka auka su ai waje ka za za a tafi jama'in da za a je nan za ku je ku yi sahu nan ne za ku iya bugawa da Muhammadu ku yi nasara a kansa amma nan wajen ai ba kiwo aka zo yi nan nan wajen kiwo ake a nan ko ku a yi kuwa doki a nan wajen ce da Allah tsohon nan yanda ya tsufa hankalinsa ya tsufa yanda ka tsufa hankalinka ya tsufa ba ka da wani ra'ayi yanzu nan na shirya nan za mu abu ni ya nake jin kukan jaki da kukan yara da kukan awaki da abu ya nake ji ce na sa ne duk kowa ya fito da dukiyoyinsa da kaza ta ce o ban taba ganin irin yau ba yau halaka ta faru idan kuka gudu ku bar wannan idan kuka gudu ku bar wannan kuma kai mayaki kai da zaka yaki ne kake nema an ba sadauki da takobi ba me kai ka yara da waye a kunya ta gaban yayanka da kaza kaza kaza da Allah mai da kuma wannan waje ɗaya mu je mun shirya haka za a yi shi kenan suka zo suka sauka a auta su tare da iyalinsu suka ki karɓan wato wannan ra'ayi na durai dubi musamman suka ki karɓan wannan ra'ayi na shi kenan su suka turo ɗan rahoton zo su gani ɗan rahoto na shigowa san- sansanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ga wa'in irin mutane suka ba su tsoro suka koma ya shi kai wallahi mun ga wa'in irin fararen mutane akan wa'in irin dawakai suka ce matsoratan banza Allah ya faɗi wannan runduna ta tafi to abu to shi kuma Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiko a ba Hajarat al-Aslami yake je ka shiga cikin su duka da abubuwan da za su faɗa da duk abubuwan da ake ciki a ba Hajarat ya zo ya shiga cikin su ya yi rahoton su ya gama sanin komai nasu sannan ya koma ji ya gaya manzo Allah ga yanda ake ciki sallallahu alaihi wasallam shi ke na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito daga masa to fakara da ilayhin فخرج فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito zuwa autasu wato zuwa gare su من مكة daga makka يوم السبت ranar asabar ya fito ست ليال من شوال wato kwana shida ga watan sallah bayan an yi sallah da kwana shida manzalla sallallahu alaihi wasallama ya zo ya yi fatu makka yana ya zauna a makka duk gaba ɗaya. ana ta musulantar da mutane ana ta abu to har watan shawwal ya shigo watan sallah bayan sallah da kwana shida manzo Allah ya tafi zuwa gare su في اثني عشر ألفا من الكتب cikin mutum dubu goma sha biyu na musulmi عشرة آلاف من أهل المدينة mutum dubu goma wanda manzo Allah ya zo da su daga Madina وألفان ممن أسلم من أهل mutum مكة dubu biyu kuma wanda suka musulunta daga cikin mutanen Madina واستعمل صلى الله عليه وسلم على مكة Attaba bin Usaidin manzo Allah ya sarauta Attaba dan Usaidu a Makka فوصل إلى هذيل manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito ran Asabar ake ta tafiya dama kwana uku ake tafiya kwana uku ana tafiya manzo Allah ranar wato talata ya zo Hunaini ليلة الثلاثاء wato daren talata بعشر ليال كان وانا قوم نشول وزل صلى الله عليه وسلم يزو هنين فجاء رجل sai wani mutum ya zo قال sai ya ce إنني أنت أنت لبس من بين أيديكم na tafi daga gabanku hatta tala'at jabala kaza ya rasulullahi na kamar annabi yake ba labari ya rasulullahi na tafi daga wajenku na je hunainin nan na yi muku shawagi na ga dutse kaza ka dutse kaza ka dutse kaza ba ka ganin komai sai rinjina rinjina muke gani kawai hawazin sun cika duk sasanni na je na ga wannan
فإذا أنا جهوازنا sai ga ni da kabilar hawazinu an bakare ta abinin sun fito ka budurcin ubansu ma'ana sun fito da baki da babanka lokacin da zai yi aure yana yana saurayi ai shi kadai ne saurayi zai yi aure ya auri uwarka wata rana su zama su uku an haifi jinjiri wata rana su zama su hudu an kuma haihuwa wata rana biyar har zuriya har jikoki har a zama sau da yawa a uzubillahi da an kwashe wannan 'ya'yan da jikokin nan ga baki ɗaya an halaka sai a ce to an mai da shi yau ba karasa abin da an mai da an mai da su gidansu kamar kaka ubansu ma'ana ba komai kenan to hawazin sun fito an bakarata abihi ma'ana sun fito gaba ɗaya إذا أنهم sun fito wato da da iyalansu ودعنهم sun fito da dabbobinsu duk gabaki ɗaya da وشيارهم dabbobinsu dai اجتمعوا إلى duk sun هذيل taru a wajen da ake ce masa hunainu فتبسم رسول الله sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masa murmushi sai manzo Allah ya faɗa masa murmushi sai haka ake so ai mun kama su Allah zai kama su duk gaba ɗaya kenan to وقال annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce تلك جريمة المسلمين gadan insha Allah wannan duk abin da ka gani ganima musulmi ce gobe insha Allah duk Allah zai ba mu su gobe gobe Allah da wannan abin da ka gani shi yana hannun mu sallallahu alaihi wasallam وقال رجل sai wani mutum ya ce لن نغلب يوما yau dai ba za a rinjaye mu ba من قلة in dai karanci ne yasa ake rinjaye mu to yau ba za a rinjaye mu ba وشق ذلك على النبي sai wannan ya yin wannan magana sai ya wuya ga annabi annabi ya san Allah ba zai bar wannan magana ta fi banza ba ثم ركب رسول الله صلى الله عليه shi وسلم وقبلته kenan sai annabi ya haura kumunta البيضاء wato ya hau alfadarin sa fari مثلها shi ne ake ce masa dulzulu makwabci su sarkin misira ne ya aiko mata shi kyauta alfadari ne shi alfadari shi ba doki ba shi ba jaki ba a tsakanin doki da jaki yake idan an sa doki ya barbari jaki shi ne ake samun sa kila kuma wani nau'i ne daga Allah kuma da haka shi alfadari shi ba doki ba shi ba jaki ba shi ne alfadari to manzo Allah ya hau kan alfadarin sa dulzulu ولبس درعين manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa rigar karfe guda biyu saboda karo za a yi rannan manzo Allah ya sa rigar karfe guda biyu ولمغفار ya sa hular kwano ta karfe shine kwalkwali والبيضة shine dai kwalkwali
فاستقبلهم min hawazina sai mutanen hawazina suka fuskanci musulmi قال يروا مثله قد abinda musulmi ba su taɓa ganin runduna irin wannan ba من السواد saboda runduna baki in mutane suka yawa sai ga wajen baki saboda wato bakin runduna da ولكثرته yawa وذلك wannan ka ya faru في دبش السري wato daidai bullowa alfijir وخرجت الكتائب sai ta daukan wannan mutane suka fito من مدينة الوادي daga wato matsucin wato farin nan فعملوا حملة واحدة mutum dubu talatin suka yi wa ɗauki kan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ɗaukin mutum ɗaya فانكشفت خيل kafin wane wannan wato musulmi duk gaba ɗaya sun watse wannan musulmi dama haka aka yi shi wannan mutum dama ya shirya shi isa ya zo wannan waje da aka yi aka yi ya tashi kaga shi kenan yake wato wannan wannan- manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya iso wajen da daddare sallallahu alaihi wasallama sai ya sanya Anas ibn Marsadil Ganawi shine shine zai kare rinjina duk gaba ɗaya shine dan gadi da kuma waɗanda ya zaba to shikenan sahabbai duk gaba Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo daren Laraba kamar yadda aka faɗa wannan mai littafi ya ce daren daren Talata shi kuma mai rahikul maktum ya ce daren Laraba wato dai kwana goma duka baki ɗaya da ta shige na shawwal manzala ya fito ran asabar kwana shida kaga lahadi litinin talata laraba kaga wannan shi yafi kwana goma ke na manzala ya iso wajen sallallahu alaihi wa sallam to shi maliku dinna ya riga annabi wajen sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya shirya rundunar ta gabaki daya ya shirya kwanton bauna ya shirya abu kuma ya gaya musu idan annabi ya shigo da rundunarsa cikin wannan fari to na farko kafin su ɗauke a kansu duk mutum dubu talatin nan ban ɗauke musu ba su harbe su kibiyoyi dubu talatin su kansu da baki da to kuma idan kibiyoyin nan suke kan sannan mu biyo su da yaki shi kenan ya shirya duk abin da zai shirya shi kenan manzon sallallahu alaihi wasallam ya sauka da daddare shi ma sallallahu alaihi wasallam cikin daren nan manzon ya shirya rundunarsa duk da baki da ya ba da tutoci ya ba da manyan tutoci da ƙananan tutoci duk ya raba rijinarsa duk gaba gida shikenan asuba tana ketowa alfijir yana ketowa shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shirya kuma shikenan aka ba da izini ko billa a shiga cikin wannan kwari duk gaba gida shikenan aka shiga cikin wannan kwari an tuntura dubu goma sha biyu sun tuntura cikin wannan kwari kenan shi ma wancan ya ce to bismillah abinda na ce ai iga nan sabai suka gano cibiyoyi wajen dubu talatin gashi nan sun yi kansu kai ka ce bakin dare ka ce hadiri duk gaba gida sannan kuma duk inda aka yi musu kwantan fauna duk aka fito duk gaba gida sabai suka ga halaka ta ko ina abin da wasu gani kafin wani wannan kowa ya kama gaban ita na abin da aka yi kafin wani wannan duk gaba gida sun wace to shi kenan sai suka ba da baya wata dai a homa da wasaka da wasu a ina ne shi kenan suna ganin wannan kabilar bani sulaimu a cikin jama'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ta fara watsewa shi kenan bani sulaimu suna ganin wannan dama haka ake rarraba rundunar din to ku kabilar kaza ku zama ku ne daman mu yi hankali ba ko kuma kabila kaza da irin yawan su da su zama ku ne hagunmu da haka ake raba yaki wajen bataliyoyi da bataliyoyi ai ko yanzu yakin bindiga din ma aka ko bataliya kaza bataliya kaza yarmi bi sahari kamisu za a ta bataliya ta gaba ita wannan ita ce mai kai kokana da fara kai hari da waye sannan kuma akwai bataliya ta dama ita ake ce ita ta gaba ita ce muqaddimatu sannan ta dama ita ce maimanatu sannan ta hagu ita ce mai saratu sannan kuma ga kalbu zuciyar yakin gaba ɗaya nan kwamandoji suke nan tuta take nan sarki yake a nan wajen nan sarki yake sannan kuma jana'u sannan kuma ga jela a baya can nan mata da maroka da mawaƙa kuma ana ta kaɗa kaɗa ne wa sadaukai kirari kuma kafa tana karkarwa kuma sadaukai suna karkarwa to su kuma duk za su tsaya ana aka ake shi shirya yakin duk gaba gida to idan aka ga ana kai hari an fi kai hari hagu hagu za ta watsa to nan da nan zuciyar yaƙi sai ta taimaki hagu sai ta taimaki hagu ko ko gaba a ga ana juga za ta watsa nan da nan hagu a ce ta taimaki haka dai ake ta juya da ga gama a juya lulolin haka za a ta juya yaƙin nan duk gaba gida ba za ku yadda dai a zo a kewaye ku a sa a tsakiya ba duk gaba gida don kenan ana ganin wannan kabilar bani sulaimi ita ta fara watsewa ita nan dama mutanen maka sannan suka musulunta ba wani karfin imani a zuciyarsu ba mutan maka shi kenan gaba ɗaya sai suka bi kabilar sulaimi duk suka watse shi kenan mutan madina ma duk gaba kike sai suka watse ai akwai wanda matan su suka rike linzamin su akwai wanda zai gudu matan su sai hawa ce kuka fara gudu manzo Allah dan kun zo kun haɗu da ƴan uwansa mutanen maka sun gudu sun bar shi ne za ku fara abin kunya gudu wallahi in ji annabi na fagen daga ina nan ni ma ba za ka gudu ba tun mu mutu da baki da ai akwai matan da suka mazan su haka masu da nade akalan rakumin ko ta nade da zamu ta ce wallahi ba inda za ka ku yanzu mutanen madina hawa shi ko fara gudawa annabi sallallahu alaihi wasallam dan kun ga waɗannan da suka musulunta jiya sun watse shi kenan kuma sai ku watse wallahi ba inda za ka annabi na ji an ce yana fagen daga ni ma ga ni ma kakka kuma wallahi kai ma ba ka je ko ina ba ba an samu wanda matan kuma dan so wasu suka gaya musu haka shi kenan mutanen maka ma su dubu biyun nan sai suka bi kabilar Sulaimu ولم يسكت معه صلى الله عليه وسلم bai يومئذ zauna tare da manzo Allah da nan ba إلا عباس بن عبد sai المطلب Abbasu dan Abdul Muttalibi وعلي بن أبي da Aliyu طالب dan Abi Talibin والفضل بن da العباس Fadl dan Abbasu وأبو سفيان ibn al-Harith ibn Abdul da Abu Sufyan dan Harith dan Abdul Muttalib wannan ahlul bait ne وأبو بكر sai sai na Abubakar dan Kuhafa وعمر sai Umar dan Khattabu وأسامة sai Usama dan Zaidu سينا in ahlul bait yi cikin mutane daga cikin ahlul bait manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wa ashabihi da sahabban radiyallahu anhu قال kila عباس kila kuma mutum ɗari ne ke tsaye da ma'ana dai goma sha biyun nan dai shine kyakkyawar ruwaya wanda suka zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an san an rawaito wanda yake rike da linzamin da shine Abbas an rawaito wanda yake rike da likafa da su suka dinga rike alfadarin ma annabi yana yin wajen mutane su waɗannan guda biyu Abbas da da Abbas yake rike da linzamin sa shi kuma Abu Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib ba Abu Sufyan ibn Harith ba shi kuma shi yake rike da likafa da waɗannan duka baki da su kuma suna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to an sami ɗan tsirariwa daga cikin mutanen Madina da matan su ka rike su wannan su ma ba su gudu ba duka baki ɗaya to قال عباس sai Abbas yake وأنا حاكم bin jami bagalati ni ni nake rike da wato linzamin wato ashagarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam أكفها مخافة أن تصل إلى العدو ina jawo alfadarin dan kace je wajen makiya annabi yana dukanta kuma ta yi can wajen su ma لأنه صلى الله عليه domin وسلم shi annabi sallallahu alaihi wasallama كان يتقدم في Ina harin adu ya kasance yana dukan alfadarin nasa ma ya kan makiyan da baki ɗaya ko shi kaɗai ba su dauki shi a nan sallallahu alaihi wasallam. To, وأبو سفيان بن الحارث Abu Sufyan ɗan Harisu ɗan Abdul Muttalib shi kuma عاجز بركاته yana yana riƙe wato da littafar alfadarin na manzo Allah shi ma yana jawowa su bina su suke dawo annabi shi suke dawo alfadarin annabi kai ya wajen makiyan ji gaba gida.
فجعل عليه الصلاة والسلام Sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ruku يقول للعباس yana cewa da Abbas داري Nadi an nadi ya ma'ashar al'ansari kiramun mutanen Madina har waje suka fara gudu su wannan a wajen yaƙi kiramun su يا أصحاب السبرة kirawon mutanen nan da suka yi mubaya'a da ni a wajen magariya.
وعلي درجة في أجر الرجوان Wato yana nufin mubaya'an nan ta magariya ba sun yi mubaya'a da ni cewa ba su gudu su banni ba sai dai a mutu yanzu ina za su الذي التي لا يقوم wanda suka yi mubaya'a da annabi sallallahu alaihi wa sallama ranar Hudaybiya.
ذاتها wato karkashin talakar radiyallahu anhu min izbayunaka tahta shajarati wannan ake nufi ألا يجروا عنه ba sun yi mubaya'a ba za su gudu su danni ba فجعل ثالثا ينادي يا أصحاب السبرة wani lokaci annabi ya ce a kirawo mutanen magariya وثالثا wani lokaci kuma يا أصحاب سورة ya ce a kirawo mutanen suratul baqara fi an qur'ani kenan وكان العباس abbas ya kasance رجلا سيئا mutum ne mai mai ƙaran murya فلما سمع المسلمون نداء العباس yayin da musulmi suka ji kiran abbas أقبلوا duk sai suka juyo وأنهم الإبل kai ta ce raƙumi ta tuna ɗanta ko ba saniya ta daga da kiwo ta tuna ɗanta إذا هلت إلى idan أولادها wato ta yi wato ha- tunani zuwa ɗanta ta yi- ta tuno ɗanta وفي رواية مسلم a cikin ruwayar da musulmi ya fitar قال العباس abbasu ya ce فوالله لك أن أتكون na rantse da Allah kai ta ce wato juyowarsu حين حين سمعوا توحيد yayin da suka wato ji murya ta فتفشل بقري bakirin yadda shanu suke zawa da gudu ne in sun tuno 'ya'yansu على a buɗa أولادها 'ya'yansu يقولون sai sahabbai suka ce يا لبيك يا يا لبيك لبيك يا لبيك يا أمسى وك يا أمسى وك فنادقوا إلى رسول الله صلى suka الله عليه وسلم dawo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama حتى إن الرجل har cewa mutum دينه daga cikin su إذا لم يداوله ruhu in ya ja akalan raƙumin ya ja akalan raƙumin ya ki tsayawa على الرجوع raƙumin ya ki juyowa إلى هذا sai ya tsalle ya bar raƙumin raƙumin ya tafi وأرسل فاستله shi kenan sai ya kara rakumin shi ko ya tsalle ya ciyo فرجع بنفسه إلى رسول الله صلى الله عليه ya dawo da kansa وسلم zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama فأمره عليه الصلاة والسلام suka juyo suka da wajen annabi sai annabi ya hore su أن يسوقون همته to su ma su gaggata ɗauki kan kafuran nan فقتلوا مع sai الكفار aka yi yaƙi rannan tare da kafuran nan فأشرف رسول الله صلى الله عليه annabi وسلم sallallahu alaihi wa sallama ya kalli irin yaƙi da ake rannan ونظر إلى ya قتاله dubi yaƙin sahabban nan da mutanen hawazin rannan قال sai annabi ya ce على آل yanzu kam عليا وسيسي danderu ya ɗau zafi shi ya fara faɗa wannan kalma yanzu kan danderun wani na ya ɗau zafi ɗan kare mutanen da suka gudu ga Allah ya dawo da su idan su ya rufe yanzu kuma mutuwa ce kawai duka bakin su su wa'yancan da gaske suke su ma da gaske suke yaki ya yi yaki mala a ce halatul iltiham wannan lokaci ake cewa halatul iltiham lokacin da ake tsage mutum kamar rama in aka turo ta gobi daga kafaɗarsa sai ta fita ta karkashin kafafuwansa lokacin da ake arke mutum aka fille shi kana yadda ganga jiki ke kan in aka ja ciki shi kana yadda ga wajen kaman kwano ko kumbo shi kenan halatul iltiham kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu kan tanderu ya dau zafi kaga da an in shi ne tanderun waina in tanderu ya dau zafi a gani da an zuba kulliya zai ce tuhu kenan yanzu kan yaki ya yaki kenan tanderu ya dau zafi ضربه مثلا manzo Allah ya buga misali kenan بشدة العرج saboda tsananin yakin da aka shiga a wannan lokaci وهذا من فسيح الكلام wannan yana daga cikin magana ta fusaha da ta fito daga manzo Allah laraba ba su jin irin wannan ba الذي لم يسمع من أحد قبل النبي kafin annabi ba a taɓa jin irin wannan magana daga wani ba a hikimomin da laraba sun gaje ta jir ana faɗa shinshinatun a arifu hamin akzumi shinshinatun a arifu hamin akzumi wannan ɗabi'a ce da laraba sun san wannan in mutum ya ma in mutum yana da wani uba mai alkhairi idan ya ma alkhairi sai ka ce shinshinatun a arifu hamin akzumi idan mutum yana da wannan uba mutumin banza shi ma ya zo ya ma wani halin banza ya ce shin shi na tun a arifu hamin aka zubi a gado ne gado ne shi wani dattijo ne yake da ɗansa to baya bin sa shi kenan an zabi da rashin bin da ɗan na yake wa uban nan a wata rana ya daki uban ya daki uban to shi kenan a wajen wani yaƙi nasu na jahiliya sai aka kashe uban aka kashe ɗan sai wannan dattijo yana nan to ɗan ya mutu ya bai yara ya zama yanzu jikoki suna wajen kaka to shi kenan kakan yana kula da su kuma dai ya dinga shan wahala da su wata rana jikokin suka haɗu su ma suka ba shi kashi ya ce shin shi na tun arif kwamin akan zubi ai uban ku ba gada uban kuma ya ji uban kaka to laraba su suka ɗau wannan kalma wajen alheri da wajen shari duka baki da to akwai irin wayannan ka- karin magan- maganganu na larabawa sun haddace ta to akwai karin maganan da annabi ne ya fara shi kuma sallallahu alaihi wasallam wata karin magana za a ce wani sahabin ne ya fara kowaye da su larabawa suna haddace da yaransu da maganganunsu da wanda ya fara faɗa kaza da wanda duk suna haddace da su to duk an haddace wa annabi abin da shi ya fara faɗa akwai abin da ya zo ya tarar da shi misali ne ake ta faɗa to hamal wasi yana daga cikin da abin da annabi ne ya fara faɗa wannan sallallahu alaihi wasallam to وفي البخاري ya zo a cikin bukari عن البراء an karbo daga barra'i dan azizin فسأله رجل wani mutum ya tambayi barra'u dan azizin أخبرتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين
وفي البخاري هذا أشكل لتام بخاري عن البراء دقى براء أن آذب وسأله رجل ونمتي يا تنبي براء أن آذب cewa a farautu an rasulullah sallallahu alaihi wasallam yau ne to Allah Allah ya ce kun gudu ranar uku ne yanzu kun gudu da gaske kun ba annabi sallallahu alaihi wasallam ranar uku ne haka aka yi فقال sai barra'u yace لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر amma zan iya rantse ma wallahi annabi ya gudu ba amma mu kan mun gudu كان هوازن رماة wato kabila hawazin da muka tara maharba ne وإنا لما حملنا عليهم yayin da muka tukani dawakanmu muka yi kansu انكشفوا shi ke wa- wa- wa- sai shi ke nan sai suka watse suka ban mu ashe makida ce فأصببنا على الجبائن gana'imi shi ke nan sai muka nufi wajen tara ganima ba mu san ashe kwantan ƙauna suka yi mana ba فاستغفروا في الشهر sai fa suka kalle mu da kibiyoyi
ولقد
na ga annabi na ga annabi akan alfadarin safari وإن أبا سفيان Abu Sufyanu dan Harisu dan Abdul Muttalibi عاجز بزمانها yana rike da linzamin alfadarin nan na annabi وهو صلى الله عليه وسلم يقول annabi yana cewa أنا النبي la kazib annabi na Abdul Muttalib ni ne annabi ba kayya ba ni ne dan Abdul Muttalib ina hawa zulu وتناول gani صلى الله عليه وسلم عكاياته sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗebi ƙasa
إلى الأرض na ƙasa ثم قال sannan ya ce يا عاجز sai ya watsa wa rundunar nan gaba ɗaya ce a ɓata fuskokinsu أي أبو حسن أي أبو حسن ai fuskokinsu ta yi muni duk idan su ya rufe duka baki ɗaya ولا مالها في وجوه المشركين annabi ya kifa da wannan ƙasa a fuskar kafirai وما كلف الله منهم إنسانا Allah bai halicci wani mutum ba cikin wato ƙabilar hawazin din nan dubu talatin din nan إلا ملا عينيه من تلك القبلة sai ya ƙarfe da idansa ta cika da wannan jifan ƙasa na hannun annabi shi kaɗai ruwaya wannan ruwaya bukari kenan ruwaya musulmi kuwa أبدا من تهاد wato damƙa ce daga turɓayar ƙasa في رواية أحمد Ahmadu bin Hanbali kuwa da waninsa sun fitar أن رسول الله صلى الله عليه وسلم cewa annabi mai tsira da aminta Allah tabbata a gare shi لما ولى المسلمون yayin da musulmi suka gudu suka fashi مدبرين suka ba da baya قال على عبد الله ورسوله bai yadda ni ne bawan Allah ni ne annabin Allah على عبد الله ورسوله ni ne bawan Allah din nan ni ne annabin Allah ثم أكل كفر to bai hana bai hana bayan wannan faɗa ya ce anan nabi la ka amma su dai ruwa yayi wannan kirari a fagen daga sallallahu alaihi wasallam anan nabi la ka zib an ibn abdul muttalib thumma akaza kaffan min turajin sannan ya riki turqaya daga wato wato ya riki tabi ɗaya na turqaya وضرب وجوهه ya daki fuskar su da shi وقال yana daga mu'jiza a wajen giza ba wai sauka ya daga kan alfadarin ba ya yi niyyar iman ƙasa an ce sai da cikin alfadarin ya kafa ƙasa manzo Allah ya fata sallallahu alaihi wasallam sannan alfadarin ya kashi da shi sallallahu alaihi wasallam to وقال sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce شاهد a الوجوه bada fuskokin su duk gabaki daya أعلمهم الله سبحانه sai Allah ya watsa su وقال ابن مسعود Abdullahi dan Mas'ud yake shi ma yana daga cikin wanda ya tsaya ranar Hunainu شهادة به صلى الله عليه وسلم bagala ai alfadarin nasa sai ta juya da shi sai da hannunsa ya kai kasa ya ɗebo وقال اخترقوا shi wato sai alfe sirjinsa ya juya وقلت sai na ce da shi ليس في رفعك الله daga rasulullahi Allah ya ɗaga ka zan baka فقال sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce داولني كفا min tura ba ni tura ba ni tabi ɗaya na ƙasa وضرب وجوهه sai na zuba masa a hannu wannan ruwa Abdullahi bin Mas'ud kenan Allah Allah kika da shi ya iba ya watsa musu Abdullahi bin Mas'ud ya ce sai na bashi tabi ɗaya na ƙasa وامتلأ shi kenan sai annabi sai annabi ya ɗauki fuskar wannan runduna da kabi ɗaya na ƙasa وجاء المهاجرون fadarun kafunai ni kuma Allah ya wannan mu'jiza ya ɗauki tafin ƙasa guda ɗaya ya watsa wa kafurai ranar badar su mutum dubu ne ya watsa musu kafi ɗaya nan duk shi kenan sai da ya cika idan dinansu ranar hunainu kuma mutum dubu talatin da ya watsa sai da ya cika idan dinansu Allah ya ce wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama da kai jiban nan ba kai kai jiba ba Allah ne ya jifa sai da manzo Allah ba shi sallallahu alaihi wasallam arifi ne ya kare Allah ya zama jinsa ya zama ganin sa kuntu tamu bil ladhi yasma'u bihi wa basaru alladhi yabsiru bihi wa yaduhu allati yabtishu biha wa rijluhu allati arifi yanzu hannunsa din nan ya aiki sai ga ya ya albarka ya game duniya duka baki da sabida hannu ne na na Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya game manzo Allah shine shugaban arifai sallallahu alaihi da haka Allah yake ba kai kai bane ne to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji a cikin suka fuskocin su duk da baki daya وجاء المهاجرون sai muhajirai suka zo والأنصار da mutanen Madina duk da baki daya يوقون بأيمانهم wato takobunan su tana hannun daman su فأن عشه kai ka ce wato tarkatsun wuta ne فولى المشركون sai shi ne nan kaburai da suka juya su kuma yau su ne su da suka sa aka gudu yau kuma su suke gudu wai wai wai barawo ne ya shiga gidan dan daudu ne dan daudu bane sai sai same shi yana yin shantu wannan kiɗa da abin shantu shike nan dan daudu yana jin kara barawo ya fashe zura da gudu ya barawo barawo ya kai kakato da da kokara a hannu bai san shantu bane shike nan ya juya da gudu barawo yana gudu sai da aka yi gudu da aka zo dan daudu ya ce wai yau da ka tsaya da ka sha shantu barawo ya ce "Ab, lamarin ma shantu ne shi kenan sai ce zai ɗan da rubu yanzu shi aka fita gudu yau mutanen da suka fi sahabbai da gudu kuma yanzu an sahabbai kuma sun jiyo sun gane sun goge ne yanzu kuma sun zo yanzu kuma mutanen ne suka biya da gudu yanzu kuma su aka bi da gudu an karɓo daga Abdurrahman al-Fihiri Abdurrahman al-Fihiri yace wallahi ƴaƴan waɗannan mutanen sun bani labari an aba'ihim su ba sun ji magana daga iyayensu waɗanda suka halarci wannan yakin iyayen nasu sun ce wani mutum ɗaya a cikin wannan rintuna bai wanzu ba sai da idansa ta cika da wannan ƙasar da annabi ya watso musu da bakinsu sai da aka cika bakinsa da idansa da hancinsa da ƙasa ta tsaya yanzu ta ta cire ƙasa a ido da cire ƙasa a hanci da baki za ka yi ko ka ta yaki za ka yi ai dole shi kenan suka biya da gudu sallallahu alaihi wasallam kuma muka ji wani irin ƙara ƙarfe wata irin tsawa kai ka ce wato an kai ka ce kasashe ake bugawa a bisa tasa sabuwa kai ka ce guduma ce ake buga ta a kan tasa sabuwa haka muka ji sama ta zama tana yi ga baki ɗaya. Ya Allah ya saukar da nutsuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da muminai. Allah ya saukar da rundunar da ba ku ganta ba su ne mala'iku. Ya zo a cikin tarihin duniyaɗi alamar mala'iku ya zamanto ranar yakin hunainu rawanin nuka ne jajaye wato sun sake ta bayan kafaɗinsu bayan sun rawanin kuma sun sake wata geza bayan kafaɗinsu. Annabi ya yi horo a kashe wanda aka sami ikon kashe shi tsoronnan musulmai ba suka kai mutuka cikin yaki da kashewa har sai da suka kai kan iyalin wannan jama'u wannan wawu sai manzon Allah ya hana su sallallahu alaihi wa sallama an zalika ranar da za da yaki yayi yaki sai annabi ya ce duk wanda ya kashe wani abin kashewa in yana da shaida a kansa duk kayan jikin wannan mutumin na bashi dan haka haka sarki yake faɗa idan an ga akwai sadaukai da yawa wani sadauki mai karfi ya fito kuma ana tsoron karasa to sarki galibin sadauki za ka kayan karfansa na daban ne takobinsa na daban ne kila kuma yana da jakar kuɗi a jiki kila yana sani da ya yarda da kansa to sai sarki ya ce to duk wanda ya kashe wani duk abin da ke jikinsa na bashi duk abin da ke jikinsa to ko a cikin Allah din ma ana yin haka to duk wanda duk wanda ya kashe wani in dai yana da shaida to na bashi wannan kayan na cikinsa. Abu Dalhatu rannan shi kaɗai ya wato annabi ya bashi kayan mutum nawa a rannan a wannan rana kayan sadauki ishirin aka ba sai da ya kashe sadauki ishirin a wannan rana. Duk a sai da aka bashi kayan mutum ishirin. Annabi ya yi horo yaƙi bai tsaya haka ba abu makiyan sai an neme su duk inda suka yi. Wa'yansu makiyan gudu ya kai su har cikin ɗa'ifa. Wa'yansu kuma gudu ya kai su hawan nakalata. Wa'yansu kuma gudu ya kai su ilal auɗasi. Ba mutumin da suka wa'yanda suka yi shahada daga cikin musulmi mutum hudu ne kawai. Mutum hudu wato aiman al-abashir yana daga ciki aka kashe daga kaburan nan kuwa fiye da wato abin kashewa saba'in to wannan ita fiye a ne mu ji a takaice shine shine abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake yake gaya musu tabaraka wa ta'ala yaki ne mai zafi kuma yaki ne Allah tabaraka wa ta'ala ya yi haka saboda suna da san dan yawa suke cin nasara san dan Allah ne ake cin nasara ko ko ana rinjaye su ne dan kankanta yau ga su dubu goma sha biyu shi ga nan ga abin da ya ga abin da ya same su to daidai ina ne ina zalla sarki na tare ذلك الله عز وجل
ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء لنا الله تبارك وتعالى يتوب ya summa yatubu Allah sannan ubangiji yana tuba min ba aji zalika bayan wannan alaman ya shawo abu sawan da ya so min hun daga cikin kafiran nan bil islamu da musulunci su wallahu ghafurur rahimun Allah mai gafara ne mai jin kai يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد آمهم هذا يا أيها الذين آمنوا يا كون دوك إيماني da Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama innamal mushrikuna najasun kafirai dai najasa ne kazarun kazanta ne li kursi bawadinin saboda kazanta fadinin su fadinin su tunda ya kazanta to zahirin su ma komai kansa kazanta ne fala ya kada gulma al harama kar su kusanci masallacin Allah mai alfarma kar su kusanci maka bayan yau su je haramu bayan yau ai la yati kulal harama kas shiga haramin Allah tabaraka wa ta'ala ba'da amihin haza bayan wannan shekara ta tara din nan da sayyidina Abubakar ya zama amirul hajji sayyidina Ali karramallahu wajhahu yazo yana karanta bara'a din nan to daga bana kawai wani kafiri ya ƙara zuwa hajji ya zo mana cikin Ka'aba daga bana ami tisi shine shekara ta tara min hijrati daga hijira وإن تبتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن ko شاء mutanen maka kan ku ji su komai kan ku ji an ce kan kafirai su ƙara zuwa haji ku ce to ya zani da kasuwancin mu talauci ya zo kenan wa in jirgin ailatan idan kun ji tsoron talauci fakaran talauci in kida'i tijaratihim anku saboda yanzu an hana mutane su zo ba za su zo su kai kayan ku ba kenan fa sawfa yughnikum Allahu min fadlihi Allah zai azurta ku daga falalarsa in sha in ya so wa qad aghnahu Allah ya azurta su bil futuhi da buɗe buɗe wal jiziyati da buga haraji ga kafirai sun shiga baki ɗaya kuma har yau dai har yau dai har kuma aka zo wannan zamani na o'o kuma Allah ya azurta su da fesu dai har yau dai duniya duk har ta kare masa ba za ta zauna cikin talauci ba saboda wannan aya maka za ta ta samun arziki kowa ma albarka arzikin ta yake samu saboda wannan aya ba dan mutanen cikin ba albarkar wannan Qur'ani da ya sauka albarkar karanta Qur'ani da ake yi albarkar Ka'aba albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to maka ba za ta talauci ba saboda wannan Allah zai azurta ku min fadli daga fadalansa Allah ya azurta mu daga fadalansa mu ma الله إن الله عليم حكيم ubangiji alimin masani ne hakimin gwani قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم تعجلون قاتل الذين قاتل الذين لا يؤمنون بالله yaki wa'annan da ba su imani da Allah ba wala bil yawmil akhir ba su imani da ranar lahira ba wa illa in in ba haka ba kuma la amanu bil nabi da sun yi imani da Allah da sun yi imani da ranar lahira da sun yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ku yaki mutanen nan da la yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu ba sa haramta abin da Allah ya haramta ba sa haramta abin da manzon Allah ya haramta alkalkam da kaman giya wala yadinuna dinal haqqi ba sa addini da addinin gaskiya a sabiti tabbatacce annafiki wanda ya soke rigaidi da wannan saminal adiyan na daga addinatai wa huwa dinul islam shine addinin musulunci kullu man lam yu'min bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam duk wanda bai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa lam yu'min billahi to bai imani da Allah ba walan yu'min bil akhirati bai imani da lahira ba ma wa kullu man lan yaqbal duk wanda bai karbi ma harramar rasulu abinda manzo Allah ya haramta ba laita ala dini baya cikin addinin sa kenan wa kullu man lam yatadayyan duk wanda bai yi addini ba bil islam da musulunci falaita ala dini yau baya kan kowane addini yau inna dina inda Allah islam Allah ya ce addini ke musulunci ya ga wayanda min allazina utul kitaba na daga wanda aka ba su littafi al yahud yahudawa nasara da nasara al yahud wan nasara al ana yahud da nasara yanzu fakau sun wanzu lesa ala dini ba sa kan wani addini duk wani abu da suke wasanni ne kawai la'annahu lan yattabi'ur rasula dan ba su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya gare su hatta yutul jizyata har su ba ku dai alkaraja har su ba da haraji dai almadruba alaihi wanda aka ba su su za su zauna kasar musulmi yanzu kuma sai sun ba da haraji duk gaba gida kullu amin kowace shekara an yajin su bayar da shi mun kawajina suna abun miƙa wuya ga wani ya zama suna da wani wato wanda ta hanyar za su dinga bayarwa au bi aidin ko fa a su za su kawo da hannunsu la yu'akkiluna bi akasu hukun kasu hukunta wani wanda ya zama to wakili wanda zai kawo su za su kawo wa musajiruna suna makaskanta azillahu suna makaskanta munqaduna masu miƙa wuya da hukumul islamu ga hukuncin musulunci وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله kamar ka ce yanzu yahuda da sarara akan addini Allah ya ce bari ka ji ba ka ji irin maganganun su bane wa qalat al yahudi yahuda sun ce uzairu bin lillahi uzairu dan Allah ne Allah ya ku- ya ya ya ya ya kuta ya zama yana da ɗa. Allah ya shi da Allah ya zama yana da ɗa. wa qalat nasara ita kuma nasara tace almasihu isa alayhi salatu wa salam ibn Allah dan Allah ne ذلك قولهم بأفواههم يدافون قول الذين كفروا min qabul zalika qawluhum bi afwa wannan ta karere kareren su ne fatan su ne bi afwa inda bakunan su la masnada lahum ba su da wani dangane ba su da wani dalili da za su kama su gaba ki da karere karere ne kawai ba su da wani wato dalili abinda suka dogara da shi alaihi bal yubahuna suna kwaikwaya da yushabihuna suna kama ne da qaulul ladina kafaru irin fadin kafirai min kalwan da suka shige min abarin daga iyayensu qalu haza iyayensu ne suka faɗi wannan to shikenan ƴaƴan ba da suka zo suka faɗi wannan takalidan dan bi da abarin da iyayensu قاتلهم الله anna yufakuna anahumullahu Allah ne sun tafi daga rahamarsa anna kaifa yufakuna ta ta inda ta kakara su yusarrifuna za su jira anil haqqi tare da bar gaskiya ma kiyami dalili tare da tsayawar dalili abu ta gaskiya اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم ita ka zo su yahudawa da nasara sun riki a habarahu malaman su na yahudawa wa ruhubanahu da masu bautar su na nasara ina za ga koma ta kalma ba sa sawa yan zuhudin nan na nasara to sun riki wannan arbaba iyayen gida min dunillahi ba Allah ba haisitta ba uhun ta inda suka bi su fi tahalil ma harrama Allah ma harrama cikin halaka musu abin da Allah ya haramta wata harima da haramta musu ma a halla cikin abin da Allah ya halarta ala qalu lir rasuli sun ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasulullahi ba mu riki malaman mu alloli ba kada kara ka faɗa haka ma'azallahi Allah ya kiyaye mu mattakallahu arbaban ba mu rike su alloli ba ala rasul sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake alaisu idza ahallu lakum shay'an haraman taqbalunahu ba sun kasance idan suka halarta muku abinda Allah ya haramta ya haramta ba sai ku karba suka ce eh ana yin wannan wa idza haramu shay'an halalan tatrukunahu idan kuma suka haramta muku abin da halal ne sai ku bashi kalu na an suka ce kana zalika huwa ittikazun arbaba wannan shine rikon su allolin duk da baki da wal masiha ibn maryam sun riki masihu dan maryama ma cewa shine Allah wa ja'alu al masiha sun sanya masiha ibn maryama isa dan maryama aidan huwa Allah wa shine Allah kum aqsamu su nasara sun rarrabu akwai nasuriya akwai nasuriya kaso ne wa yaqubiya akwai yaqubiya kaso ne wa malkaniya yabo ne wa isra'iliyatu da kuma nasaran isra'iliya ji yabo ne isra'iliyatu su isra'ilayawan cikin su humul ladina baqa ala dini isa su suka zauna akan annabi dinin annabi isa alaihi salatu wassalam wa kana bakiya min wal najashi najashi yana daga cikin wanda ya rabu a cikin sa yana daga cikin kan addinin annabi isa alaihi salatu wassalam da mutanansa wa yaqubiya akwai yaqubiya su kuma yaqubiya sune wanda suka ce inna isa ibn allah taba isa dan allah ne tabaraka wa ta'ala duk kristan da ya faɗi wannan to yaqubiya ne wato mazhabar yaqubiya yake bi wannan sungiyatu akwai mazhaban nasuliyawa wa qalu su suka ce inna allah inna al ilaha thalathatu allolin da guda uku ne allahu allah allah ne wa maryamu maryam ma allah ce wa isa isa ma allah ne duk gaba kida wannan sune nasuliyawa to wal malkaniya akwai malkaniya su kuma su kuma ƙaru inna isa huwa Allah suka ce a kai ba wani zancen maryam ko Allah daga isan ne dai shine Allah nazala ila al-ardi ya sauka kan ƙasa wa raja ila sama'i da ya gama duk abin da zai ya koma inda ya fito wa wallahu la ilaha ghairuhu shine Allah wanda ba wani sa suka ce lahutiya ce ta sauka cikin nasuciya lahuti ne ya sauka cikin nasuciya wayannan su kuma sune sune malkaniya sune ma- masu wannan kulluhum dukkan su kufarun kafirai ne illa isra'iliyata sai isra'iliyawan nan wanda suke mazhaban nan tasu wanda najashi da jama'an su suke kai allazina baqau wanda suka wanzu ala anna isa abdullahi cewa isa abdullahi bawan Allah ne wa rasuluhu ma'aikin Allah ne tabaraka wa ta'ala shikenan suka sako bayan dai sun yi yusuli kuma suka sako suka suka yi baka'i wannan su ne kawai musulmi wanda suka wanzu a ciki cewa isa abdullahi ne a sako a madal abda bil hamda a sako daga hamdin man diga baki ke ko isa abdullahi ne kawai bawan Allah ne wa rasuluhu ma'aikin Allah ne wa kalimatuhu kalma Allah ne kun fa yakun ne alqaha ila maryama da ya jefa ta zuwa maryam to wannan su ne musulmi su ne musulmi وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا la ilaha illa hu duka ba ɗayan su ba a hore su ba illa ya abudu sai dan su bauta ya abudu sai dai su bauta ilahan ubangiji wahidan guda ɗaya la ilaha illa huwa ba wani ubangiji sai shi subhanahu amma yushriku sarki ya tabbata gare shi tansiha sarkakewa ga Allah amma ya shirku daga abin da suke hada Allah da shi يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره walau kariha alkafirun yuriduna ba komai suke nubi ba an yi sai dai an yi suke unur Allah so suke kawai su suke hasken Allah shar'ahu shari'an Allah wa barahinahu da dalilan nan na Allah tabaraka wa ta'ala abinda suke so su fice kenan bi abwahihim bi aqwalihim da maganganun su da bakunan su bi da magu- da maganganun su wa ya ballahu shi ta Allah ya ki illa an yatima sai dai yuzhira ya bayyana nurahu hasken sa shine addinin sa ولو كان الكافرون كو كافرين في ذلك وانا الكافرون كافرين هم اليهود سنة يهودا والنصارى والنصارى والمشركون كما قاعدة كما كده عند بعض الأدين لدي سو يهود النصارى أنا أتمس أهل الكتاب كل من لم يؤمن بالله wanda bai imani da Allah ba wa rasulihi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal qur'an da qur'ani fa huwa kafirun ya shiga fi jumlatul kafirin cikin littaran kafirai wal mushrikin da masu bautar gunki ko huwa juma'ul kufri shine matattarar kafirci Allah ya ce huwa allazi arsalahu huwa allazi هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق liyuzhirahu ala dini kullihi ولو كره المشركون huwa Allah shine allazi wannan da arsala rasulahu Allah shi ya aiko ma'aikinsa Muhammadan sallallahu alaihi wa sallama Allah shi ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bil huda da shari'a wa dinil haqqi da addini na gaskiya li yuzhirahu dan yuliyahu dan ya ɗaukaka addinin musulunci na ala dini kulli ya abuka addina sai duk gaba kida sai addinin musulunci nan ya hau kan addina sai duk gaba ɗaya jami'il addiyani dukkan addina sai al-mukhalifatu lahu da take sassara masa yaqulu rasul sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa la taj'aluni ka qadayin rakibi kar ku sanya ni ni annabinku wato kaman kwanan shan ruwan matafi kwanan ka idan matafi ya shirya siddinsa da rakuminsa da komai kuma sai ya kawo ɗan kokwansa sai ya ɗaure a bayan siddinsa a bayan rakuminsa sai ya ɗaure ba zai kula wannan kwano ba sai dai in zai ci abinci a jawo shin an gama a ji a kuma ɗaurewa a jikin abu manzo Allah ya ce kar ku mai da ni haka na fi ƙarfin haka sallallahu alaihi wasallama yukallafu wara'ar rikabi kan mu mai da manzon Allah bayan mu hatta idan shi da ilaihi in sai mun buƙaci zuwa gare shi ne sannan za mu faɗe shi hmm? sai in an buƙaci kwanan shan ruwa din nan tuluwila sannan a ɗauko shi walakin uskuruni manzon Allah yake ku dinga ambato na fi awwal hadisi kun duk in za ku fara magana sai kun ambace ni tukun ni ne farkon wanda za a ambata sallallahu alaihi wasallam ku mai da ni sai an gama cin kasuwa ta ƙare sannan kuma a ɗan tuno Muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na fi ƙarfin haka sallallahu alaihi wasallam duk in za ku fara magana sai kun faɗe ni tukun sai kun min salati sallallahu alaihi wasallama ku fa- ku ku dinga faɗa ta fi awwal hadisi mu a cikin farkon maganar ku wa fi wasihi idan an yi tsakiyar maganar ma ku dinga faɗa ta wa fi akiri a ƙarshen maganar ma a dinga faɗa ta ka a maida ni bayan baya ka ai haka ai ko sallah ko bayan mun faɗi ba za mu fara sallah ba sai mun faɗe shi Allahu akbar Allahu akbar shada la ilaha illallah shada anna muhammadar rasulullah kaji an faɗe shi a ikama ko sannan an yi in mai raka'a hudu sai in an yi raka'a shi sai an zauna sai an faɗe shi nan ma تحيات الله زكاة الله طيبات صلوات الله السلام عليك أيها النبي في أن فديش ما أنا هو sannan kuma in an zo ta hiya ta karshe ma sai an faɗe sai an masa salati ma to ko a tabiyin ma ai masa salati sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce kan mu mai da shi wato kwanan matafi kawai sai an buƙaci sannan a ɗan jawo a sha ruwa a yau a sannan a kuma komawa bayan kaya a je a kulle a ya manzo Allah ya ce na fi ƙarfin haka sallallahu alaihi wasallama na fi ƙarfin haka wa fi akirihi da karshensa la tas'aluni kan ku sanya ni ka qadihi rakibi kamar abin shan ruwan matafi uzkurun nabiyya ku dinga ambaton manzon Allah da'iman kowane lokaci bi salati alaihi da ya za mu ambaci manzon Allah mu dinga salati a cikin sa cikin kowane lokaci mu dinga salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tazkuruhu bi awwal amrin kowane farkon lamari ai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko farkon karatu ai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsakiya ai karshe kuma ai ko me dai za ka fara ko me dai ka ka fara da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in za ka yi addu'a sai ka fara da manzo Allah kaga ake cewa salati goma ga annabi sai an fara da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na addu'a ka karu tsakiya addu'a ma fara karshen addu'a faɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin komai ko daurin aure za a yi sai an fara da manzo Allah jana'iza sai an fara da manzo komai kake yi ta manzo Allah ya ce ka ayi min haka ka abanni bayan baya ai cewa da ya din nan ma kar ku riki kabari na idi ladar ka ki zo kabari ida wai yana nufin ka a riki kakkarin kakka mai da ziyara sa sai dai shekara shekara ka mai da kabarin sa idi kenan idi ba sai shekara shekara ba ko shekara ta mu ko ka ziyarto shi ka dawo sallallahu alaihi wa sallama to mu dinga salati ga manzon Allah cikin farkon komai sallallahu alaihi wa sallama sannan cikin tsakiyar komai ai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan karshen komai an tafkuru ku ambace shi fi awwali amri am amrikum cikin farkon lamarin ku wa fi wasuqihi da tsakiyar lamarin ku wa fi akhirihi dan haka Allah ya ce inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi Allah da kansa da malaikunsa suna salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ayyuhallazina amanu ya kun da kuka yi imani sallu alaihi su yi salati ga manzon Allah wa sallimu ku bi kauya tasliman ku yi salati ga manzon Allah huwa babullahi manzon Allah shine kofan Allah man arada dukula hadaratullahi duk wanda ya nufin shiga wajen Allah ba tare da manzon Allah tabaraka wa ta'ala ba yace zai yi tare ubayya wajen Allah ba tare da manzon Allah ba ba inda za shi sallallahu alaihi wasallam ai hadan ranar tashin kiyama duk wai abin dariya mu nan a duniya muna ji gashi nan eh kai karka je wai zaka sa manzo Allah ga gaban Allah wannan shirka ne kai dare oh ai ba yanda za a yi dare ai sai an bi in dare to dan manzo Allah za a tafi sallallahu alaihi wasallama abin mamaki ranar tashin kiyama Allah zai tara na farko da na karshe kowa da kowa ya tara annabawan duk gaba ki ya tara kowa da kowa duk wasi'atin nabiyina kowa da kowa ya zo sai a sai wal fajr tace وجاء ربك والملك صفا شيما Allah zai zo da mala'ikunsa sahu sahu an yi sahu sahu kamar yadda shugaba yake zuwa da sojoji da tareki da komai وجاء ربك والملك صفا صفا Allah zai zo da mala'iku ga shi nan an yi sahu sahu ana fareti ya dace da Allah waje a yau mai bin bi jahannam jahannama ba a zo da ita kowa da kowa to kaga da abin hankali ne tun daga Allah ya zo yanzu za a je wajen Allah tare za a yi ko indirect ana ya dace a yi direct ko ga Allah ya zo wajen tashin kiyama waje a rabuka amma ya kajiya za a yi za a iya tafiya wajen Allah din sai ta ji suna Adama Bukhari yace sai an fara zuwa an taimake neman taimako ga Adam to Adamu ba ka ga lamari yanda ya kai da Allah ya yi fushi yau bai taba irin sa ba ya kale kowa ma dama haka Allah zai ce qala ma takallamtu wa ana sakattu yawa kuka yi taimun surutu a duniya ni ne shiru al yawma iskutu yau kowa ya shiru ni zan magana haka Allah zai ce na kale ku a duniya kowa ya faɗi abin da ya ga dama sai kowa ya shiru ni ne zan magana na ce a duniya dangi na shi yafi inna akramakum inda Allahi a cikaku mafi girman ku wajen Allah ne tsoron kuka ce ba ku yarda ba sai dai wani dan wani yau sai na tsaskanta kowane wani dan wani sai dangi na ne zai kai inna akramakum inda Allahi a cikaku haka za a zauna limanul mulkul yawma to gaba daya To me cewa a indirect da yana kusa da kai ya fito shi cinci kai kace mana a duniya kan bugu manzo Allah ka aika za ka ka shige mana indirect din anan wajen. Ai ya ce ba wani abu ba. To fayattaki suna bi Adama sai su istigasa haka Bukhari ya rubuta. Fayattaki suna istigasa ma da aka ce za a yi sai da Allah to nan istigasa ma da Adamu za a yi. Sabo wajen Adam Adamu kai ne ubanmu kai ka kawo mu cikin wannan bala'i sai ya ce kai ba zan iya ba. a guda a guda ka ku tafi wajen Nuhu shine farkon ma'aiki a zo ya ce ai ba zan iya ba ku tafi wajen Ibrahim shine to wai su ma wannan annabi da kafirci ne da Allah ce kada Allah kai kai kai ku tafi ga Allah ba ai za a je wajen wani amma annabawan kai su suke tsara tura wani kowa yana ganin wannan da ya tura wajen sa ya fi shi daraja wajen Allah zai je karɓo shi har a zo wajen annabi Isa ya ce to laifi na ya fi kowa fa ni na ce min haka Allah in na ce Allah ya ce sanda zuwa Allah sai ma ka waye ne ka tun yanzu ka kula wa Allah ka tafi wajen Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ka tafi wajen Muhammadu Rasulullah ana zuwa wajen Muhammadu Rasulullah sallallahu Allah ya koya mai komai dan tun da farko da ba zai bari ba Allah ya Rasulullah ga yanda ake ci haka ake ci har da jahannama shi jahannama ban fadi jama'a ta ba za zo a wannan ba zai yi ba ana laha an dama ce kan nawa ne nawa ne nawa ne ana laha mazalla ya kai sallar kowa na kallon sa da wanda ya yarda shi ne tsani da wanda bai yarda ba ma ɗan kareran nan da ya tabbatar manzo Allah ne tsani dama da bijin tashin kama kenan ma ba dan wani abu ba manzo Allah ne tafiya je wati Allah ya ce daga daga kanka sal tu'uda wa shafa'atu shafa roki a ba ka tsaya wa duk wanda ka tsaya yau an tsaya masa sallallahu alaihi wa sallam yanzu wanda zai mana haka ma sa shi ko kun matafi mu faɗe shi farkon magana salatukum salatukum alayhi nurul lakum yawmal qiyamah salatin ku a gare da ita ce haske a gare da tashin kiyama Mazalla ya ce zan gane nawa ranar tashin kiyama da yawan salati a gare shi. Ni ta faɗa salati, bare salatin fatimi dima ubulika. Ni ta yawan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, inni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih dima ubulika wal qasim dima sabaqa. ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره وامتداره العظيم يتوى النبي صلاه شوف انا ابو العباس yana cewa ku koya wa mutane salatin fati ko ba yin dalika ba za su mutu da imani duk me yin ta zai mutu da musulunci zai mutu da imani kana da kaga ita aka fi wa tagwada yau wannan zamani saboda duk me yin ta sai ya mutu da imani Ku kowa ya kama duka baki kan ya koya wa ƴaƴansa salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da an tashi daga bacci mutan gida duk ai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam haka to muka gada daga hausa duk ga baki da kowa ga baki da wajen alwala sai kaga an yi salati ga manzo Allah wajen sallah wajen komai duk ga baki da muhammad annabi muhammad da kan wani ya zo mana da wani addini wani zai gyara akida kaza kaza mu ba annabi mun ba akida in muka bar manzo Allah mun bar akida akida duk ta lalace duk ga baki da sallallahu alaihi wasallam to ba mu da wata kofa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala إلا محمد رسول الله كما قال الله صلى الله عليه وسلم فالباب قوم متجه باقي إيه رسول الله شيني عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بابا ba wata kofa gairu gurin ba manzo Allah ba sai manzo Allah ya bude kuma sannan kowane annabi ma zai iya bude wani sannan kowane wali ma zai iya bude wani sannan kowane mahaddaci ma zai iya bude wani wa zahara mu'jizatu mu'jizatun manzo Allah sun bayyana fil ashiya'i cikin abubuwa rubama da yawa ma usira ala hijaratin aka gani a rubuta a cikin dutse maktubun a rubuta a cikin dutse bi kalamin kudrati da alƙalamin Allah alƙalamin kudura Allah la ilaha illallah muhammadu rasulullah an sha ganin wannan kaga sunan manzo Allah a rubuta a cikin dutse ba kuma wani ya rubuta ba an sha ganin wannan bil ashiyai a cikin dutse wa fi ba'd al ashjari ba'adun bishiyoyi ma sun rubuta la ilaha illallah muhammadu rasulullah an gani an gani a cikin 'ya'yan kankana an gani a cikin 'ya'yan kabewa duk an ga irin wannan a ga sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an gani cikin kifaye fi biladil hind a kasar India ma an ga wannan bishiyoyi ne turtahu waraka shajaratu idan ta bude idan ta bude ganyayenta da sai kuma kaga sun rubuta Muhammadu Rasulullah fata jidu maktuba kira gani a rubuce la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah wa fi ba'dil hitani a ba'alin kifaye ma an ga wannan ko shi shehu radiyallahu ta'ala anhu akwai shekara da aka samo titi a Indar indar fitar ne a cikin kaula aka ka aka aka kamo kifi da shi a rubuta a jikin kifin nan Muhammadu Rasulullah na dau duk baki da sai da aka dau hoton kifin aka kawo shehu aka ce a hukuncin wannan kifi yake shehu ya ce a dau hoton sa ai komai a ji a mai da shi cikin ruwa ba wanda zai ci wannan kifi wannan Muhammadu Rasulullah ya ce shi shikenan aka dau hoton wannan kifi aka yi komai dalilin da shehu ya yi wannan kasida kenan مهامٍ فؤادي منذ كان محمد إذا سوى خير الأنام محمد حرام على شفي حب محمدا فقير وزار عناه قال محمد محمد في الأوراق يلقى محمد محمد في الهيتان وهو محمد محمد موجود على ومحمد محمد معروف وكل محمد دليل البرايا للإله محمد رسول وعاد الكل حقا محمد معامٍ فؤادي منذ كان محمد manzo Allah tun da samuwar manzo Allah manzo Allah ya shafe a cikin zuciya ta wuda da tuwa kai ana musan waninka manzo Allah ya shafe san waninka a cikin zuciyata Muhammadu shine Muhammadu haramun ala shakki haram ne ga mutumin da yuhibbu Muhammadan yake son manzo Allah ta irin wuta sai ya kafa wannan ta ci uwa ta ba ta isa ba sai ta kuwa tun ne san manzo Allah ya bi karfin jahannama sai ya ga karfin jahannama kama san Annabi sallallahu alaihi wasallam ai ka ci kanta duk da baki da wa za ma'anahu wannan magana ala Muhammad manzo Allah ne kadai sallallahu alaihi wasallam Muhammad bil awraqi a cikin ganyaye ba duk an ga Muhammad a rubuce an ga sunayen manzo Allah komai ya san Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yulqa Muhammad an ga manzo Allah a rubuce Muhammad bil witan har cikin kibaye ma yau ga rubutun Muhammad ga kibi aka bana yau an kawo shi ga shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a rubuce wa Muhammad Muhammad mawjud manzo Allah kamanne ne ala ya daukaka ومحمد من الله صلى الله عليه وسلم معروف فنن وكل محمد كي باكو ما في محمد صلى الله عليه وسلم دكان مو ما يا محمد aka zana mu ko an ce kai mun jaye ga hannaye hasa ke ga ciki wani mun jaye ga kafafu a kai ai mun duk Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam Muhammad Muhammad kun ga wani malam wani ne mai doki shi zikirin sa kenan Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka ake dalilul baraya manzalla shi ne dalilin samu halitta duk da baki lil ilahi zuwa ga Allah shine hujjar halitta zuwa ga Allah shine kofar halitta duk zuwa ga rasulun ma'aiki ne wa hadin mai shiryawa hadin kulli ya shirya da duka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama rike annabi kwarai da gaske mu rike shi kakam sallallahu alaihi wa sallama duk abin da za a yi musa annabi a ciki neman salati farko neman salati karshe neman salati tsakiya sallallahu alaihi wa sallama ko daurin aure ko abu ko me ko hudu ba kuma haka duk musulmi suke ko man sun ka duba ka ji salatin manzo Allah a ciki to talatin nan kowa kuma ya yi yadda ya iya wani ya yi ibrahim wani ya yi tunajina wani ya yi kowa ya yi. duk da baki da kowa ya yi salatin manzo Allah sallallahu alaihi ko da goran salati ne Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim wannan shi ake cewa goran salati amma mu je kan mi wannan Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim kan wanda ya manzo Allah salati da wanda ya ce wa ala ali sai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ko wa sallim din da yake sai kai mara fasfarima da Allah salli ala Muhammad wa ala alihi wa sallim shi ake so gauran salati amma babba kai salatin fati bima ulil sabida ya zo shaukiyanu radiyallahu ta'ala an yaji daga annabi sallallahu alaihi wa sallam duk wani salati sai an ninka shi dubu ɗari shida in kai salati fati ko na yi duk da baki da to mu kama ko duk mai inda zai cika da imani mu rike salatin manzo Allah ga salatai nan kala kala ko mutum zai iya tsara shi ma ya buga na duk ga salatai nan ko kai shi da wannan na manya wa mai sirri ne haske kowa ya kama a kisa lati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam huwa allazi arsala rasula Allah shi ya aiko ma aikinsa shine Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil huda da shari'a wa dinil haqi da addini na gaskiya li zirahu ala din to kisoshin salati fa suna da yawa falalolin salati suna da yawa yana daga amfanin salati in ka yawaita manzo Allah salati zaka dinga ganin zaka dinga ganin annabi la muhalata in ka yawaita salati bare ka dinga yin salatin wato ka dinga yin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad annabiyul ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bare ka dinga yin wannan salati duk wanda yake salatul ummi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad annabiyul ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ranar juma'a dubu zai dinga ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kana mafarki da shi haka dinga ganin sa ko kuma salatul fati ita ma duk gaba ki ko kuma kowanne duk gaba ki yana daga amfanin sa ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga amfanin sa haske cikin kabari salatin ku gare ni haske ne gare ku ranar tashin kiyama yana daga amfanin sa ceton manzo Allah sallallahu alaihi yana daga amfanin sa azumi duk mai salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yi kaka na kai to salatai dai suna da yana daga amfanin salati shi ya rika ma'arifa ma duk gaba kida to mu rike salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salatin annabi guda daya lokacin sahur daidai yake da salatin annabi da rana ɗari biyar. In kai salatin safi guda ɗaya tak lokacin sahur daidai take da ɗari biyar da safi. Da haka in mutum zai iya ko da ɗari ɗaya ya yi wa manzo Allah salati cikin dare lokacin sahur. Kamar tun da ƙarfe hudu zuwa abu in ka tashi wannan lokaci ka buga salati ga manzo Allah sallallahu Saboda kowace guda ɗaya a wannan daidai take da ɗari biyar da safi. Allah alaihi wa sallam. Mutum manzo Allah salati. Allah alaihi wa sallam. هو الذي da haka ilimin hadisi yake da girma saboda duk ilimin hadisi babu wani ilimi da za a yi ta salati a yi ta salati ga manzo Allah kamar ilimin hadisi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rasulullah da haka ilimin hadisi yake da girma saboda wannan salati da ake kaiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar salati ne duk gaba ki dake saboda haka mada'an manzo Allah suke da girma duk gaba ki da bare yi wannan alaihi salatu lillahi summa salamu salatin manzo Allah ne ake kai ya zain lan yudrik lana mudrikun shafin yace da wa'annan guda biyu ba wanda yake yarda mu alayhi salatu lillahi summa salamu alayhi salatu lillahi summa salamu alayhi salatu lillahi summa salamu duk salati ga manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah salati sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi arsala rasulahu fil huda Allah shi aiko manzon sa kamar yadda muka faɗa da shari'a wa dinil haqqi da addini da gaskiya li yuzhirahu dan ya bayyana shi ala dini kulli akan addini dukansa وعد الله الله يا القول أنه سيء للإسلام زي حقك مسلمتي على جميع الأديان أبو صادقا الدينتي المخالفة ميثاقا له كأدين المسلمتي يكون على مسلمتي في هذا مشين ما أوكي منها أكنت أو يمحق فوق مسلمتي ما زي شادي تفيد باكي جميع الأديان ذكرا أبو فلا تشك يا مسيح الدين المسلمتي يا شادي الدين تفيد باكي فوق فلا تشك يا مبا sai duk mai hankali ya san dai in dai addinin gaskiya mu yake so sai ya shiga musulunci in wasa yake so ya shiga sauran addini sai kaga wannan ta faru yanzu dai in dai addini ba wani addini da ya kama da musulunci a aikata aikata ma ba wani addini da ya kama da da musulunci aikace aikace ma kaga wannan ta faru to kila ma addinin musulunci ma sai alkiyama ma ta shiga ma shikenan sai ya tashi duk wani addini ba za a ƙara ganin wani addini ba ma sai musulmi Allah zai yi wannan duka baki daya alƙawarin Allah baya tashi yanzu kuma cewa addinin musulunci zai zama dai shine addini da kowa dai ya san shine akan gaskiya wannan duk ya faru mun gani duka baki daya ba wani mai addini da zai ce addinin sa yayi kama da addinin musulunci yanzu kowa ya dubi addinin da musulmi suke ya dubi shi kuma addinin da yake ya san wasa yake kawai da baki da a ji a ita duba wata ya tsanoni da kuros da wane ne wannan duk wasanni ne duk da baki da amma wa zai yi ka ko ina za a taru ko ina za a dina wa zai yi kama da mu a ka'aba wa zai yi kama da musulmi in suna dawa wa zai yi kama da musulmi a ka'aba in suna karawi wa zai yi kama da musulmi a kan dutsen safa da marwa in suna safa da marwa wa zai kama da musulmi a filin arfa wa zai yi kama da musulmi a kowane masallaci wa zai yi kama da musulmi suna karatun Qur'ani duk Qur'anin sa a zuciyarki ko haka ya dauko Bible din sa ya duba ya gani a kowane musulmi a yana sai a sa alamomi a gaba kawai su ta karanto mana Qur'ani jibin ana tahajjudin nan da sallah din nan gaba gida da haka a dinga samun haddata a tura su gaba su dinga tahajjudi ka a dau littafi wannan ba al'adan bace al'adan nasara ne Qur'ani dai Qur'ani a haddace shi ake amma wani karatu a iya daukan wani wannan duk ba a ce za a amma yana daga alamar al'ummar manzon Allah alaji lahum fi sudurihim injilolin su haka Allah Musa yake injilolin su duk suna zuciyoyin su mu dinga kula da hadda Qur'ani farai mu sai Allah mu haddace Qur'ani farai wannan yana daga cikin abin da Allah zai dora musulunci akan kafirci da shi duka ba wani hau ba hau ba ba yaki ba ba zubar da jini ba a'a ya ki kanka haddace Qur'ani ka fito cikin arnan kowa ya zaro Bible kai baka tashi ka fado karatun Qur'ani da ka ya ka gani har yaki ko baka yaki ba a nan wajen to saboda sun bi ai haka prime minister ingila ya faɗa 1950 prime minister ingila ya kewaye ƙasar musulunci ya gani da ya dawo congress na ingila sai ya shigo da qur'ani a hannunsa aka ce an da lafiya yace ya dawo lafiya to ya aka yace in dai wannan littafin yana nan wannan ɗakin na maka yana nan musulmi suna nan lafiya in dai littafin nan yana nan kuma wannan ɗakin na maka yana nan yanzu abin da za mu yi mu hana musulmi zuwa wajen ɗakin nan na maka ta kowace dabara mu hana su zuwa ɗakin nan na maka ai ka rika nan ta so mun hauka zub da ko ko kafin ya faɗa wannan kafiri manzon ya faɗa shekara dubu ne manzon ya ce ku je maka tun ba hana ku ba yanzu duk wannan abu da ake biza waye dubu dubu kaza ba wanda zai je sai ɗan shekara arba'in sai wanda bai taɓa zuwa ba sai ka duk uban waye sa wannan a wannan addini aka sa wannan ina ga duk wannan alama ce ta hanawa sai abin sai an ba da iya adadin mutane kaza sai an ba da iya adadin mutane kaza kaza kaza kaza wannan duk alama ce ta hana aji to prime minister ingila manzo Allah su ya yi gaskiya sannan prime minister ingila da ma yake ga abin da za a yi 1950 aka yi wannan yana nan a rubuce a wajen mu duk muna nan da shi a rubuce ba wai magana ce ta ka ba to sannan yace kuma duk kokarin da za mu mu dauke musulmi akan wannan littafi mu dauke shi ne kawai yakin da zamu amma ba wani abu da zamu iya nasara akan musulmai to mu kokari kwarai da gaske Allah ya ƙara ma da ta cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya dawo da mu da Qur'ani duka baki da to Allah ya alƙawari sai ya ɗaukaka musulunci duka baki da al-islamu sai ya ɗaukaka musulunci kan kafirci jami al-adyan hatta la yuqa ala wajhi al-ard har da zai wanzu akan ƙasa ba dinin su wal islam wani addini ko ma ba musulunci martabatayn martabatani martabobi ne guda biyu al-islam yakunu fawqa jami'il adyan musulunci zai zama kan dukkan addinai wa hadha ma al-ana in wannan ake nufi duk wannan ya faru duk wani addini ya san musulunci ya fi kuma bai gaba da kowanne sai musulunci ba wani addini da zai kafaɗa da kafaɗa da musulunci ko kasar turan a yanzu duk gaba gida a cikin yin aikinsa duk gaba gida wannan na ɗaya kenan wa hadha ma waqa la yaqadinu ala wajha ko ku a'a ba wani addini ma nan ƙarshen duniya in yazo da zai wanzu kan ƙasa sai musulunci bishakil islam wa sayumhaqu jamil ajyan to wannan kila saukan mahadi kila sauka annabi isa kila kai wannan kila duk kuma addini sai duk su kare duk gaba ki da isa ma ji yayin yan sama jin ragowa din duk gaba ki da sai musulunci ne zai zama su walau kare al mushrikuna ko da kafiran sun ci wa in kana al kufar ko kafiran ma la yuzuna zalika ba sa san wannan فذلك وعد الله تبارك وتعالى وان على قول الله ne وسيقول alkawarin Allah ko in yayi sai ya abu wannan zai wanzu fil mutaqallabil qaribi nan kusa insha Allah tabaraka wa ta'ala fa sai kan wannan zai abu يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ya yi hallazina amon ya kun dauka imani inna kasiran min al-ahbari tili daga malaman yahudawa war ruhubani da yan ibadan nasara la yakuluna la yakuluna suna riƙar amwalan nasu dukiyoyin mabiyan su dukiyoyin mutane bil batil da barna kan rusha kamar rashawatul hukuma a cikin hukunci waya suduna suna toshe annasa mutane suna hana mutane an sabilillahi ga bin tafarkin Allah dini addinin suna hana mutane su bi addinin musulunci da kafahum Allah ya sumanta malaman Yahudawa da kuma masu bautan Nasara da annahu yakuluna amwalan nasi suna cin dukiyoyin mutane biru sha da rashawa da kuma a hukunci al ahbaru malam ahbaru ulama yahudi malaman Yahuda ake nufi min zurriyata haruna ayan annabi haruna kenan kususan ake bance wa ruhbanu masu bautan nasu ruhbanu kuma ubadin nasara wannan masu bauta na nasara din nan adatuhum al'adatu akala amwalin nasi cin dukiyoyin mutane bilbadil da barna waya sujunan nasa kuma da kare mutane an sabilillahi ga tafarkin Allah والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم wallazina yakalluzuna al-fisata kaga duk masu kare kuɗi masu koye shi wato sai dai a tattare ta a banki shi bai ci ba shi bai ciyar da al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya sadaka da fitar da zakarta ba wannan ba sai yahudu ko nasara ba har musulmi ma duk gaba daya Abu Zarrin sun yi sabani da Muawiya Muawiya yace wannan aya ba ta ba ta kai wuta ta Abu Zarr yace ta mu ce har san musulmi duk da shi nan kun koye zuciyoyi har ku duk da ku Allah ya kaji gaba daya abu ma'auya ya fi shi aiko sai na Usman ko abu kai san yanda za ka yi sa Abu Zar riga su zai baka shamka Abu Zar ya zo yana faɗa wata aya da ta sauka kan Yahuda na sare na cewa kan musulmi ce to wannan kuma shine gaskiya har musulmi ma sun shiga cikin wannan aya wallazi ne ya kalli sunan tizzata kaga masu tare zinare masu tare azhaba zinare wal tizzata da azurfa wala yankifuna ha ba ka ciyar da ita ma'ana duk dukiyoyi da yanzu kuma nerori ake faɗa tun yanzu ba wani mafi wani tare zinare da azurfa ya ce ya tare wani kuɗi ko to kuma amma har yanzu kuma wa'yansu manyan masu kuɗin wato wa'yansu bankunan manya-manyan wato kadarorin masu kuɗin a cikin zinare din ne da azurfa din za a ga ana mai da shi kaman bulo-bulo ko haka za a ga ana mai da zinare da azurfa din kaman bulo-bulo Allah ya yi gaskiya dai to duk masu kan- taskance zinare wanda zata da azurfa din nan wala yanfiquna ha ko nerolin nan ba sa ciyar da ita fi sabilillah cikin tabarkin Allah allazina yakanzuna wa'anda yajma'una zahaba suke tara zinare sumiya bil zahabi an ambaci zinare da zahabu wai li jihadi sabida kafiyanta komai korashin da kai dai sai ya tafi da su da miciji dai maganin su da kashe kawai ta huta kenan amma komai koye sun da kai a sa a akwata wata rana da sai ka ce oh Allah akbar ka ga dai sun tsare sai ya tafi dama sunan sa matafi sunan kudin kenan zahabu zahaba dama sunan zahabu zinare matafi sunan sa kenan wai kudi sunan sa matafi komai koye wanda kai shi ya tsare da wata ko kai ka tsare ka bashi ko shi ya tsare ya baka duk da baki dama sunan sa dan tafarki dama haduwa aka yi to sunan sa zahabu wai mai tafiya lisi hadi saboda tafiyarsa wal fiddatu azurfa ma an sa mata suna fiddatu azurfa limfi za bi ha saboda watse wata ita ma sai ta kare je duk gaba kida nerorin ma dai duk sun kare ai ta faru ki ha saboda watse wata amma hama fa al qazina duk yanda mai tafkace kuɗi ya tafkace duk yanda ya goye su duk yanda ya shakkin duk yanda ya waye kalabu da ba makawa an ya zaba zahabu dinaran nan dai sai ya tafi dama shi kan tafiya ne komai barin da ka sa masa sai ya balle wata rana da ya gudu wal fisatu haka azurfan ma ala ragmi an yi dun da hancin wanda ya tattare su wala yanfikuna kaga masu tare tara ta nan ba sa ciyar da ita ai la yanfikuna minha ai ba sa ciyar daga cikin ka ba wai ana nufin wannan duk mutum ya karnatar da kudin sa ba duk gaba ɗaya ba haka ake nufi bai ba da zakka dai in kuma Allah ya kara mai wani imanin bayan ya fitar hakkin Allah kan wannan dole ne ko da imani ko ba imani bai fitar da hakkin Allah duk gaba shi don kuma Allah ya ƙara ma wani imanin kuma ya yi sadaka kuma ya bada sadaka in ba zai bada sadaka ba ma ya fitar da hakkin Allah da kowa zai fitar da hakkin Allah kowane mai kuɗi ya bada zakka da ma nan ma ba ruwansu da sadaka da ba ruwansu da sadaka kuma da ba a gane marowaci ba da ba marowaci ko marowacin ne kai yanzu dai hakkin Allah ko dai kana kuka a zuci ka ɗauko ka baya shi kenan sai ai ta wani mai kyauta ne wani ba san ko ruwa kake yi ba kai dai ba ruwanka dai ka bada hakkin Allah diga ba an samu wani ba duk in yi noma duk gaba ki da ya ce to ina malamai a fitar da hakin Allah mu gani to kuma duk a yi duk wannan ce wannan ne hakkin Allah eh wannan to ba ruwana da hakkin Allah a fita a je a baya to wannan ba a ce hakkin ka ne to a yi min rumbu da shi kuma wannan ko almajiri ba zai samu ba ba wani almajiri da zan bawa tunda na fitar da hakkin Allah ka fitar cikin na Allah su ci to ya zauna lafiya ne tunda ya fitar da hakkin Allah ai hakkin Allah ba wai Allah za a kaiwa ba ko ai mutanen da bayan Allah din da za a kaiwa to ta suna yin hakan ma da ma sun yi ta ba za a gane marowaci ba tunda kowa sai a ce wani mai kirki ne mai kirki rabi ta fita ba ko yana kuka da ya fitar diga baki diga baki da to in sun fitar da hakkin Allah din ma sun ƙara da sadaka to yana da kyau to wai Allah a wannan aya ba wai ya nuna wai mai kuɗi shikenan ya watsar da kuɗin sa duka baki da zai dan fitar da wani abu kuma Allah da za a yi bayanin da fatiha da salatul fatiha الحمد لله رب العالمين الحمد لله عندما تبدي نبيه الحمد لله